إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan rajab jira 1442 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan biyu 2021 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis na dr mahmud ahmadu tahan rahimahullah wannan shine zai zama darasinmu na takwas a cikin wannan littafi yau da izinin Allah za mu tashi gaba ta alhassan yau za mu tashi a alhadisul hassan bayani akan alhassan daga cikin nau'ukan hadisi ko nau'ukan labari akwai alhassan hadisin da ake ce masa alhassanu hadisi hassan ya ce ta'arifuhu ga yadda ake ta'arifinsa kar mu manta a cikin baikuniya mun yi shi ko kenan sai ya zama yanzu kamar maimaita abinda watakila muka sani ne cikin karatun baikuniya mun fita baiti da ya magana akan hadisi hasan wanda mai baikuniya ya ce wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat wanda muka ce malamai sun yi gyara don wannan ta'arifi da mai baikuniya yayi tarifi ne na hadisi hasanun li ghairihi dan cewa wal hasanul ma'rufu turqan hadisi hasan shine wanda wato yake sananne ta hanyoyinsa wanda yake da an san shi ta hanyoyi da dama kenan hadisan da aka san shi ta hanyar turq din sa hanyoyin da yazo to shi kuma hadisin da yake zama hasan duba da hanyoyin da ya zo shine hadisin hasan hadisi hasanun lighairi asalin hadisi hasanun lighairi da'ifi ne hadis hadisin da'ifi ne to duba da hanyoyin da ya zo masu yawa sai a hada sai ya zamo hasanun lighairi da haka malamai su suka yi gyara suka ce ta'arifin hasan li zatihi shine ya ce wal hasanul khafifu dabtan idh ghadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat kana wal hasanul khafifu dabtan hadisi hasan wanda mahaddatansa wato ko aka samu wani cikin mahaddatansa yana da sassaucin harda izghadat rijaluhu a yayin da mazajensa suka waye gari la kasahihi ishtaharat ba kamar shaharan su bata kai ta mazajen hadisi sahihi ba to wannan shine dai tarifi wanda aka yi aka gyaran da aka yi wajen wannan baiti na mai bukuniya to amma idan aka zo ba a taba baitin ba a canza baitin ga yanda shi mai bukuniya yi shi ba in ka karanta bukuniya zaka gan shi yanda yake to sai dai in ka zo wajen karantawa sai ka yi wannan gyara idan ka'ida yadda malami malami ya littafin sa ba a canza masa shi daga yadda yi shi sai dai in wani ta'aliki za ka yi ka yi lamba ka dawo ka yi ta'aliki a kan maganar da kake son ka yi wannan shi ne amana ta ilimi to nan da ya ce alhassanu sai ce ta'arifuhu ga ta'arifinsa alif lugatan ta'arifin hadisi hasan a lugar larabci ya ce huwa sifatun mushabbaha alhassan sifa ce mushabbaha min alhusni daga alhusni sifa ce mushabbaha bi ma'anar jamal yana ya zo da ma'anar jamal sifa mushabbaha a wajen malaman sarfu wata siga ce da suke tsagota daga fi'ili lazim wanda kuma take nuni akan tabbatuwar sifar akan mai ita ba tare da an kayyade da lokaci ba ba tare da an kayyade ta da wani zamani ba kamar a ce rajulun kamar a ce rajulun hasanun rajulun hasan na mutum mutumin kirki ne rajulun sharifun ce wannan mutum ne mai daraja rajulun kabirun to hasanun sharifun kabirun tawilun duka sifa ce a wato sifa ce mushabbaha to shine yace al-hasanu huwa sifatun mushabbahatun min al-husni bi ma'anar jamal ta zo da ma'anar aljamal ma'anar kyau ke ake alhassan shi ne abin da yake mai kyau cewa khaliqin nasa bi hulqin hasan ka ma'amalci mutane da ɗabi'u masu kyau hulqin hasan ɗabi'u masu kyau bi hulqin hasan ba istilahan a istilahi idan aka ce alhasanu yace اختلفت اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن maganganun malamai sun bambanta wajen tarifin hadisi hasan duba da tatawur din da ilimin hadisi ya ta samu ya ta samun canje-canje kafin har a zo a tsaya a matsayin da ake kanta a yanzu to a kowane lokaci duba da abin da ya iso hannun mutum na ilimin hadisi to sai ya tarifi na abinda ake cewa hadisi hasan to wanda wannan shi yasa aka samu bambance-bambance wajen ta'arifinsa kun kasa dai samun natsuwa yace nazaran li annahu mutawassitun bayna sahihi wad-da'ifi wato domin nazari wato abinda ya janyo sabani yace ikhtalafat aqwalul ulama'i fi ta'rif al-hasan maganganun malamai sun saba a wajen ta'rifin hadisi hasan nazaran li annahu mutawassitun bayna as-sahih wa ad-da'if duba da cewa shi hadisi hasan yana nan ne a tsaka tsakiya tsakanin hadisi sahihi da kuma hadisi da'ifi shi a tsakiya yake akwai hadisi sahihi akwai da'ifi to shi yana tsakiyar su yana tsakankanin su to wannan matsaya da yake da ita ita ta kawo ta janyo ya samu ta'arifi daban-daban a wajen malamai wali anna ba'dahum arrafa ahda qismaihi yace domin wasu daga cikin malaman hadisi sun yi ta'arifin ɗaya daga cikin kashe-kashensa ne ko kuma ɗaya daga cikin kasansu guda biyu hadisi hasan ya ya rubu gida biyu akwai hasanun lizatihi akwai hasanun li to wasu in suka zo sai su yi ta'arifin hasanun lighairihi a matsayin shi ne ta'arifin hadisi hasan to shi kuma wani in ya zo sai ya ta'arifin hadisi hasanun lizatihi kaga dole a samu sabani yace wali anna ba'dahum arrafa ahada qismaihi wasu daga cikin malaman hadisi sun yi ta'arifin ɗaya daga cikin kasansa biyu ɗaya daga cikin kashe-kashensa guda biyu ne wasu azkuru ba'da tilkal tilkal ta'rifat yace to da sannu zan ambaci wani sashi na wa'incan ta'arifai da aka yi masa summa akhtaru ma arahu awfaq min ghairihi sannan sai in zabi abin da nake ganin sa shine yafi dacewa fiye da wannan sa mana in ya kawo ta'arifan da ya kawo wanda aka yi masa to daga ƙarshe kuma sai ya zabi wanda yake ganin shi yafi dacewa fiye da duk wani ta'arifi wanda ba wannan ba mun gane kenan zai ba mu labarin cewa hadisi hasan ba a tarifi ɗaya aka yi masa ba a yi masa tarifat da yawa yanzu kaga tarifin da mai baikuniya ya yi masa wanda muka karanta yanzu shine isharar da mali yake ana wasu daga cikin malaman hadisi sun yi tarifin sa da ɗaya daga cikin kasansa biyu ne kashe kashansa guda biyu tarifin hasanun da gairihi suka yi masa kamar mai baikuniya da imamu turmizi wanda za mu zo mu ji nan gaba insha Allah yace to zan ambaci wa'incan ta'arifai da aka yi masa sannan kuma sai in zaɓi wanda ya fi dacewa wanda ya fi dacewa fiye da wani ta'arifi wanda ba shi ba mun gane wannan to ga ta'arifan nan kamar haka ya ce ta'ariful khattabi da farko akwai ta'arifin imamul khattabi wanda yana daga cikin da farko farko malaman farko wanda suke magana daga cikin malaman hadisi ya ce huwa ma urifa makhrajuhu idan aka ce hadisi hasan shine hadisin da aka sar mafitarsa daga ina ya fito hadisin da aka san makharaj daga ina ya fito daga mutanen makka ne ko na mutanen sham ko na mutanen kufa ko makharajuhu washtahara rijaluhu sannan mazajensa suka shahara mazajen da suke cikin hadisi ya zama sanannu ne shahararru ne a wajen malaman hadisi an san su kar a ji wani bakon suna wanda ba a sani ba to yace wannan wa alaihi madaru aksaril hadis to akan wannan yawancin hadisi hasan yake zagayawa akan wannan wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul aksarul ulama shi shine hadisin da yawa yawan malamai suka karbe shi wa huwa alladhi yaqbaluhu aksarul ulama yawa yawan malamai suka karbe shi suke karban sa wa yasta'miluhu ammatul fuqaha kuma yawa yawan malaman fiqh ko dukkanin malaman fiqh suke aiki da shi a cikin littattafansu yace to wannan hadisi shi ake cewa hadisi hasan an san daga inda ya fito mazajen hadisan sun shahara ya ce kuma ya zama a kan haka duk inda hadisi ya zo dawo zai cika wannan zai cika wannan ka'idar an san mafito inda ya fito mafitarsa ko mazajensa sun shahara to ya ce kuma shi ne hadisin da yawancin malamai suke karbansa in sun ganshi za su karba saboda an san mazajen an san daga ina ya fito wa yasta'miluhu ammatul fuqaha yawa yawa malaman fiqhu kuma suna aiki da shi a cikin littattafansu in ka buɗe littafin fiƙo za ka gan shi an kawo shi suna hujja da shi a sanannu ya zama an san su an san su shahararru ne an san su da an kira su malamai sun san su ba sai an tambaya ba a ce wane ne wannan mutumin na ina ne a da an kira shi sun san shi shi da shahararre to wannan shi da ta'arifin imamul khattabi ya ce ka duba ma'alimus sunan juz'i na farko shafi na goma sha ɗaya na biyu ta'arifu tirmizi ta'arifin da imamu tirmizi ya yi wa hadisi hasan ya ce hadisi hasan shi da kullu hadisin yurwa shi da dukkanin hadisin da ake ruwaito shi la ya kunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi wanda babu wani a cikin isnadinsa wanda ake tuhumansa da karya zama a cikin mazajen hadisin duka ba wanda ake tuhuma da karya wala ya kudul hadisu shadhan kuma hadisin ba zai kasance shadhi ba man san hadisi shazu ko a cikin baikuniya mun karanta lokacin da muka zo maka tarifin hadisi hasan an ce walam ya shizza au yu'ad to hadisi shazu shine mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu siƙa ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa mun yi bayanin wani to ya zamo kar hadisi ya zamo shazi ne wa yurwa min ghairi washhin nahwi dhalik to kuma sai a ruwaito shi ta fuskoki da dama da irin wannan ya zama kamar haka ta fuskoki da yawa to fa huwa indana hadisun hasan to mu a wajen mu wannan hadisi ne hasan to kaga shi ma wannan ta'arifin hadisi ne hasanul li in ka lura tunda abin da ya cire kawai kar a tuhumar shi da ƙarya ko da yana da raunin harda in dai ba a tuhumar sa da ƙarya yana ciki an gane sannan kuma kar hadisin ya zama shaz kuma ya zama an rawaito shi da irin wannan salon ta fuskoki da dama kada sai a hada fuskokin idan aka hada fuskokin sai ya miƙe sai ya zama hasanun li ghairi haka ya kamata ya zama to amma shi tirbizi sai ce fa huwa indana hadisun hasan domin wannan a wajen mu hadisi ne hasan kika duba jami'ut tirmizi tare da sharhin da mai tuhfatul ahwazi ya yi masa da kuma kitabul ilal da da kitabul ilal ce fi akhir jami'i a karshen jami'i din juz'i na goma shafi na 519 ta'rifi na uku salisan na uku ta'rifu ta'rifu ibn hajar تعريفا دا ابن حجر يا مسا ابن حجر الأسقلاني قال ابن حجر يجي حديثي حسن يجي آه با حديثي حسن من قال شي ابن حجر يجي وخبر الآهاد بنقل عدل تام الضبط وانا زي تعريف حديثي صحيح نكوكي يجي وخبر الآهاد وتو آه لابارن آهاد أي ما يبياني أكم منني لابارن آهاد duk hadisin da ba mutawatiri ba duk khabar din da ba mutawatir bane to khabar ne na ahad sawa'un hadisi ne mashhuri ko aziz ko gharib duk ahad ne wanda shine muke maganar su shine khabarul ahad hadisi mutawatiri shine wanda ba khabarul ahad ba da ban hadisi iri biyu ne akwai me hadisi mutawatiri wanda shi wannan sahihi ne ingantacce ne za a yi hujja da shi in ma kai inkarin sa zaka kafirta shi mun kare maganarsa yanzu duk bayanin da muke nan muna magana ne akan khabarul ahad ku kiyaye ku gane to to khabarul ahad din akwai maqbul akwai gairu maqbul to yanzu yana magana akan maqbul kin ne karbabbe mun gane yawa to shine yace wa khabarul ahad khabar na ahad yan wato yanqulu binaqli ko binaqli adlin tam dabt khabar na ahad wanda aka samu wanda ya nakalto shi adali ne mai cikakkiyar harda a samu hadisi khabar ne na ahad in mutawatiri ne kaga ai ba wani abin nan khabar na ahad ta hanyar nakaltowar wani adali tamid dabt wanda yake da cikakkiyar harda muttasil sanad ya zama kuma isnadin hadisin ya sadu da juna ba samu inqita'i ba ghairi mu'allalin wala shaz kuma ya zama hadisin bai da wata illa mun sa akwai illa khafiya akwai illa qadiha zama bai da illa qadiha wala shaz kuma kare zama shaz wanda muka ambata da to huwa sahihu li zatihi wannan shine hadisi sahihi li zatihi shine wanda mai bukuni mai bukuni ya bayani a farkon mai kuniya kuma shine wanda muka gama ta'arifin sa muka gama bayanin sa a darasin da ya wuce hadisi hasanun li zatihi shine wannan yarwihi adlun ضابط عن مثله معتمد في دبته ونقله bayan can da farko ya ce awwalu has sahihu wa huwa mattasal ittisalu sanad wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashizza wasu kuma su kawo wa lam yushazza aw yu'al kun gane dan sharadi na uku ittisalu sanad adamu shuzuz adamu illa alqadiha sai ya ce yarwihi adlun dabitun wanda zai rawaito shi adali mai kaifin harda a mislihi daga irinsa har karshen isnadi to da shi ake cewa hadisi mai sahihul li zatihi to shine nan ibn hajar ya ambata wanda adali zai nakalto mai cikakkiyar har da muttasilus sanad ghairi mu'allalin wala shaz shi da sharuɗan hadisi sahihi mun gane su sai ce huwa sahihu li zatihi to ba akan wannan muke magana ba yace fa in khaffa dabtu idan har da ta yi sassauci to fal hasanu li zatihi shi ne hasanin da zati to ga maganan mana eh domin ya kawo tarifin gaba ɗaya ne kenan dole sai ya kawo su duka in ba haka ba ba zai iya fa in khaffa dabt inda zai cire sauran ya kawo mana fa in khaffa dabtu khaffa dabtu to sai mu tambaya akwai sauran bayani ina yake kenan dole sai ya kawo tarifin duka da na sahihi da na hasan daman shi hadisi hasan sharuɗansa sharuɗan hadisi sahihi babu bambanci wuri ɗaya ne kawai hadisi sahihi marwaitansa marwaicinsa tamu dabt dukkaninsu kowanne tamu dabt ne shi kuma hasan marwaicinsa kowanne ya zama mai ko kuma a samu koda mutum ɗaya ne ya zama khafifu dabt koda mutum ɗaya ne ya zama khafifu dabt to hadisin ya zama hasan to shi da ce fa in khaffa dabt idan har da ta yi sassauci fal hasanu li zatihi to ya zama hasanun li zatihi mun fahimci wannan to yace ka koma masdar din da ya ambata dazu to wannan tarifi na ibnu hajar da ya kawo shi sai ce qultu shi imamu tahani yace sai nace fa ka'anna al-hasan inda ibn hajar to ka ce dai hadisi hasan a wajen ibnu hajar huwa sahihu shi ne hadisi sahihi amma idza khaffa dabtu rawihi idan hardar marwaycinsa ta yi sassauci kamar haka yake nufi ai qalla dabtuhu idan hardar marwaycin ta yi karanci yace wa huwa wa huwa khairu ma urrifa bil hasan bihi al hasan yace wa huwa khairu ma urrifa bihi al hasan to wannan shine mafi alkhairin abinda aka yi ta'rifin hadisi hasan da shi to da ba haka kaida take ibnu hajar ya biyo bayan wa'annan da aka ambata ibnu hajar ya biyo bayan imam al-khattabi ya biyo bayan imam at-tirmidhi duka ya biyo bayan wa'annan ne to da wanda ya biyo baya galibi yakan samu bayanan da sauran malamai suka yi sai kuma sai ya tace sai kaga ya fitar da sakamako wanda yake mafi kyau sai ce amma ta'riful khattabi shi yasa yace amma ta'rifin da khattabi yayi fa alaihi intiqadatun kathira akwai intiqadat da yawa wato naqadi da yawa da aka yi da aka yi masa wa amma tirmizi amma ta'rifin tirmizi faqad arrafa ahad qismay al-hasan shi yayi ta'rifin ɗaya daga cikin kashe-kashen hasan guda biyu ne wa huwa al-hasan li haka shi yayi ta'rifin hadisi hasan ne li ghairihi ba lizatihi ba wal aslu fi ta'rifihi shi kuma asali a wajen ta'rifin hadisi hasan an yu'arrafa al-hasan li zatihi kamata ayi ta'rifin hadisi hasan li zatihi ba li ghairihi ba eh yace li anna al-hasan li ghairihi domin hadisi hasan li ghairihi da'ifun fil asl asalin sa da'ifi ne irtaqa ila martabati al-hasan ya hawhawa ne zuwa martaba ta hadisi hasan li injibarihi bi ta'addudi turuqihi saboda an dora shi injibar shi ne wanda ya karye aka dora shi an dora shi ta hanyar ta'addudi wato kididdiguwar hanyoyin da ya zo aka tattara ya samu martaba ta hadisi hasan da gairi kira ya tashi ta'rifi hasan li zatihi za a yi ta'rifi ba hasan li gairi ba da haka gaba ta hudu sai ce ta'riful muhtar ta'rifuhul muhtar ta'rifin hadisi hasan wanda yake zababbe wa yumkinu wato ga ta'rifin hadisi hasan wanda yake zababbe yace wa yumkinu أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه على ما عرفه به ابن حجر بما يلي yace zai yiwu a yi ta'arifin hadisi hasan gini akan abin da ibn hajar ya yi ta'arifinsa mu ƙara akan abin da ibn hajar ya yi ta'arifinsa da shi da abin da zai zo ga shi nan in aka ce hadisi hasan huwa mattasala sanaduhu mu kiyaye huwa mattasala sanaduhu shi ne hadisin da sanadinsa ya sadu ba a samu inqita'i ba bi naqlil adli ta hanyar nakaltowar adali ba a samu wanda yake fasiki ko wani abu irin wannan ba allazi khaffa dabtuhu wanda hardan sa ta yi sassauci khafifud dab ba wanda bai da harda ba wanda hardan ta dai yi sassauci bata zamo cikakkiya ba ala mislihi shi ma ya rawaito daga wani irin sa ila man tahahu har zuwa karshen sanadi to sai dai cewa nan ila man tahahu akwai akwai gyara shi yasa a wata nuskha shi da kansa malam yayi lamba nan yayi gyara kasa nan ba a yi shi ba wannan nuskha ta mu bata da wannan gyara a wata nuskha ban sada ba in taku akwai an yi lamba nan wurin da ku dake iri ɗaya ce akwai inda aka yi gyara aka yi lamba kasa aka yi karin bayani cewa ba sharadi bane ya zama kowa sai ya zama hafifu dabt sannan yake zama hadisi hasan ko mutum ɗaya aka samu a kaddara duka isnadin kowa tamu dab sai a samu mutum ɗaya hafifu dab to ya zama hasanun ya zama hadisi hasan domin ana lura ne da mafi kankantar martaba da ita ake ake hukunci da ita ake hukunci da aka cewa a mislihi ila mun tahahu nan bai da bai da waje hiyana ba za mu kalle shi ba da aka ko mutum ɗaya aka samu shikenan ya wadatar min ghairi shuzuzin wala illa ba tare da an samu shuzuzi ba tare da an samu illa ba da shi da wani a samu ittisalus sanad wanda zai rawaito shi zama adali mai sassaucin harda ko da mutum ɗaya ne a cikin isnadin ba tare da shuzuzi ba ba tare da illa qadiha ba to ya zama hadisi mai hasan ashe abin da ya bambamta shi da sahihi abu ɗaya ne khiffatu dabt karancin harda wancan shi kuma ya zama tamun dabt cikakkiyar harda wannan kuma sassaucin harda ya fata an gane yace hukmuhu hukuncin hadisi hasan huwa kasahihi fil ihtijaj bihi shi kamar hadisi sahihi yake a wajen kafa hujja da shi in kasa in kana neman hujja sai ka samu hadisi hasan ka samu hujja wa in kana dunahu fil quwwa duk da ya kasance bai kai shi ta wajen karfi ba inda za a samu haduwa ga sahihi ga hasan sun ci karo kowanne ya inganta to ne za a rinjayar sahihi za a rinjayar yawa anan ne amma inda wajen kafa hujja ne duka kana iya kafa hujja da su amma amfanin karkasa su sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi hasanun li ghairihi shine idan samu ta'arud kina wanne za a gabatar to shine amfanin tantancewar amma wajen kafa hujja ko wanne zaka iya kafa hujja da shi yace lidhalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha shi yasa dukkan malaman fiqh suka yi hujja da hadisi hasan wa amilu bihi suka yi aiki da shi وعلى وعلى وعلى الاحتجاج وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والاصوليين akan hujja da hadisi hasan da yawa yawan malaman hadisi da malaman usul suka tafi illa man shazza min almutashaddidin sai wanda ya fandare yayi shuzuzi ya fita daga cikin jama'a cikin masu tsanantawa su kadai da aka samu sun fita daga cikin jama'a yace wa qad adrajahu ba'd almutasahilina fi naw'i sahih an samu wasu daga cikin wani sashi na masu sakaci cikin malaman hadisi sun shigar da hadisi hasan a cikin nau'in hadisi sahihi ya suka ce hadisi hasan sahihi ne ya ce kalhakim kamar imam al-hakim an-nisaburi wa ibn hibban da ibn hibban wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wanda muka yi bayanin su a darasin da suka wuce kowanne ya ce yana da sahihi hakim ya ce mustadrak sahihi ne ibn hibban haka ibn khuzaima suna da sassauci suna da sakaci sosai wajen abun nan wajen inganta hadisi da ka so sun dauki hadisi hasan hadisi ne sahihi ma qaulihim amma tare da cewa bi annahu duna sahihi al-mubayyin awwalan suka ce duk da bai kai hadisi sahihi wanda muka ambata a baya ba wanda muka bayyana a baya ba to amma dai shi ma hadisi ne sahihi amma da magana mafi inganci hadisi ne hasan ba sahihi ba cika duba tadribur rawi juz'i na farko shafi na 160 misaluhu misalin sa misalin hadisi hasan ma akhrajahu at-tirmidhi abinda imamu tirmidhi ya fitar qala tirmidhi yace haddathana qutayba haddathana ja'far haddathana ja'far bin sulaiman ad-dubai haka yake ko ad-dubai ad-dubai an abi imran an abi imran al-jawni an abi bakr bin abi musa al-ash'ari qala shi abubakar yace kun ji isnadin ko haddasana qutayba haddasana ja'far bin sulaiman ad-dubai an abi imran al-jawni an abi bakr bin abi musa al-ash'ari qala yace sami'tu abi yace naji babana shi abi bakar ne yace naji babana babansa wa kenan abu musa yaji babansa abu musa al-ash'ari bi hadaratil adu lokacin da aka hadu da makiya za a yi yaki ya kulu sai naji babana yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف للي كوفوفين الجنة سنة كركشن إنو ينتقبه الحديث زوا كرشن حديث حديث ترمزي في تدشي أبواب أبواب فضائل الجهاد جزئنا بير شافنا شافنا دري أكو آه daga tirmizi tare da sharhin tuhfatul ahwazi yace fa hadha alhadith to wannan hadisi qala anhu tirmizi da tirmizi ya kawo shi sai ce hadha hadithun hasanun gharib wannan hadisi ne hasanun gharib san hadisi gharib shi ne wanda aka samu koda mutum ɗaya ne a cikin isnadin sa wanda ya rawaito shi a wata tabaka daga cikin tabaqat din sa samu mutum ɗaya ya rawaito shi wa kana hadha alhadithu hasanan to sai tahan imam tahan yace wannan hadisi hasan ne لأن رجاله رجال إسناده الأربعة ثقات saboda mazajen hadisin da suka zo a isnadin mutum hudun nan da suka zo a isnadin siqatun amintattu ne illa ja'far bin sulaiman ad-dubai in ban da ja'far bin sulaiman ad-dubai fa innahu hasanul hadis shi hadisin sa hasan ne yace ka duba ka yace kama naqala al-hafiz ibn hajar fi tahzib at-tahzib kamar da ibn hajar ya nakalto a cikin tahzibu tahzib juz'i na biyu shafi na hamsin da na na tisa'in da shida ya nakalto wannan an abi ahmad daga abi ahmad ya ce shi ja'far bin sulaiman hasanul hadis ne ya ce lizalika nazala alhadisu an martabati sahihi ila alhasan wannan shi ya sauko da hadisin daga martabar sahihi ya dawo martaba ta hasan saboda mutum ɗayan nan da aka samu wanda shi hasanul hadis ne shine Ja'far bin Sulaiman na hudu gaba ta hudu ta ƙarshe wadda zamu tsaya daga kanta maratibu matakan hadisi sahihi matakan hadisi sahihi hadisi sahihi shi ma mataki mataki a hadisi hasan matakan hadisi hasan shine muke magana akan sa yace kama anna lis sahihi maratib kamar yanda hadisi sahihi yake da matakai yatafawatu biha ba'du sahihi an ba'd wanda sashen hadisi sahihi yake samun fifiko da ita akan wani akan sashi mun san cewa hadisi sahihi mataki mataki ne to kazalika fa inna lil hasani maratib to haka shi ma hadisi hasan yana da matakai wa qad ja'ala adh-dhahabi martabatayn to imam adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya mayar da matakan hadisi hasan matakai ne guda biyu fa qala yace alif fa ala maratibihi mafi ɗaukakar matakan hadisi sahihi a hadisi hasan shine bahaz bin hakim an abihi an jaddihi wannan isnadi ne bahazu bin hakim an abihi an jaddihi wa amru bin shu'aibu wa amru bin shu'aiba an abihi an jaddihi da kuma amru bin shu'aib an abihi an jaddihi wa ibn ishaq an at-tamimi an at-taymi da kuma ibn ishaq yayi ruwaya daga at-taymi to kaga na isnadi guda uku ya ambata wa amsalu zalika to da ire-iren irin wa'annan mimma qila innahu sahihun daga cikin irin isnadan da ake cewa wasu su je sahihi ne wa huwa min adna maratibi sahih wanda kuma shine mataki mafi wato mataki mafi kankanta mafi ƙasa cikin matakan hadisi sahihi a cikin matakan hadisi sahihi wannan wannan wannan isnadin shine wanda yake da mataki na ƙasa duka shi yasa wasu suke ce masa sahihi amma kuma dai shine hasan ne amma kuma shine martaba mafi koli an gane ko a cikin hadisi hasan shi ne mafi ƙasa a cikin hadisi sahihi shi ne kuma mafi ɗaukaka a cikin hadisi hasan kun gane wanda shi ne mafi ɗaukaka a cikin matakan hadisi hasan ba na biyu thumma ba da zalika bayan wannan maktulifa fi tahsinihi wa tad'ifihi shi ne isnadin da aka yi sabani wajen hassana shi da da'afa shi ka hadisi al-haris bin abdullah kamar hadisin al-haris bin abdullah wa asim bin damra da kuma hadisin asim بن دمرة وحجاج بن أرطات لكم حجاج بن أرطات ونحوهم دا إيرانسو دا إيرا إيرانسو أنا أن يسأباني وسوسو تي حسن الحديث كو ني أتي مسا حسن الحديث ني وسكو وسو تي ضعيفي وسوسو حسنا شي وسوسو ضعفا سو kun gane to wannan kai ka wanda aka samu wasu na hassana su wani na ce al-haris bin abdullah hasan al-hadis ne wani kuma ya ce da'if al-hadis ne to haka shi ma asim bin damra haka hajjaj bin artad to idan suka zo a cikin isnadi to sai zo shine mafi martaba ta ƙasa an gane ko a cikin isnadi na hadisi hasan wannan hadisin duk wanda ɗaya daga cikin wayannan ya zo a isnadin da ire-irensu ya zo a isnadin hadisi to hadisin martaba su ita ce mafi kankantar hadisi hasan kun gane ko hadisin hasan ne amma ita ce martaba mafi ƙasa domin an samu wasu na za'afa su an gane kuma akwai ire-irensu suna nan da yawa wanda wasu malamai suna za'afa su wasu suna hassana su to duk wanda aka samu irinsa ya zo a isnadi to hadisi ya zama shi hasan ne amma shi ne inda yake da martaba mafi mato mafi kankanta ko mafi kaskanci ina ba ta fahimta to eh bisa ga hadisi daga shi sai hadisi da'if yawa to shi hadisi da'if kuma shine in an tattara sai ya zama hasanun li ghairihi wanda zamu yi magana a gaba insha Allah to sai mu tsaya daga nan in muka zo sai mu tashi gaba ta biyar insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله